إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو جوة مسلم وتم بقي وترجب الخير هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da hudu har ilau ga watan daya a gregorian kalanda 2025 insha Allah ta'ala wannan shine zai zama kasar na farko daga cikin karatun littafin al-muktasarul mufidu fi bayani dala'ili a ƙasamin tauhidi wato al-muktasarul mufidu taƙaitaccen bayani mai fa'idantarwa fi bayani dala'ili a ƙasamin tauhid a cikin bayanai da suke bayyana dalilan karkasuwar tauhidi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wannan littafi na Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al Badr Allah madaukakin sarki ya saka wannan malami da alkhairi kamar yadda in ba a manta ba satin da ya wuce muka kalkale da wannan littafi na la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha na fadilatu Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala wanda mun zo da littattafai kusan guda goma sha biyu a satin da ya wuce kowane muka ɗaga shi muka yi bayanin abin da ke kunshe da shi na alheri kuma dama alkawarinmu da Allah kuma alkawarinmu da ku shine wannan rana har rayuwar mu ta kare in Allah ya yarda za mu ci gaba da karantar da tauhidi a aqida ne in Allah ya yarda muna fata Allah ya cika mana wannan buri Allah kuma ya tabbatar da mu akan shi da ni da ku baki daya a ƙarƙashin wannan muka zo domin mu baza littattafan mu samu shawarwari daga gurinku sannan daga ƙarshe mu bawa Allah zaɓi ya zaɓa mana abin da ya fi cancanta ya fi dacewa da mu alhamdulillah mun zo jama'a tun a nan sun yi ta ba da shawarwari akan wannan littafi in ba ku manta ba kusan kowa ya karkata cewa wannan littafi gaskiya kamar dai abin da ke kunshi a cikinsa a zai fi ɗaukar abin da ake da bukata a wannan guri na farko muna da wasu abubuwa da muka gindaya in za mu sa littafi lalle muna so ya cika waɗannan ƙa'idoji ko waɗannan sharuɗa kafin mu saka shi daga cikin littafin ya zama littafi nan tauhidi ko aƙida in dai yau ne ran asabar daren lahadi ina fata an gane yawwa na biyu littafin ya zama takaitacce ba mai yawa ba saboda dukanmu da ni da ku ɗalibai ne muna karar juna ne ilimi kada mu ɗauko abin da ya fi ƙarfi na ko ya fi ƙarfin ku ko ya fi ƙarfin mu gaba ɗaya da haka dole mu sa littafi takaitacce saboda mu samu mu gama shi da wuri mu shiga wani daga cikin ƙa'idar shi ne littafin ya zama ana samun shi ba sai an sha wahala wajen neman sa ba saboda akwai littafin da in muka dasa shi anan har a gama ba zai wuce mutum goma ko biyar za su mallake shi ba wani littafin ma za ka samu yuza umajjanin wala yuba'u shi ana ma rabar da shi kyauta ne ba ba za ka taɓa ganin sa a kasuwa ba ba za ka gan shi a kasuwa ba so kaga idan ka zo ka rasa shi ka ce wa ɗalibai su nemo ka haɗa su da babban aiki ina fata an fahimta so dole ya zama wannan littafi za a same shi idan an nema ba tare da an sha wahala wajen neman shi ba to gaskiya waɗannan ƙa'idoji kusan guda uku zuwa hudu wannan littafin ya cika su domin yanzu ɗazun nan na baro gurin ɗaya daga cikin masu kawo littattafai wannan a wannan gari namu ya tabbatar min cewa lalle ana samun littafin kuma in Allah ya in bashi daga yanzu zuwa jibi littafin zai samu da izinin Allah ko kofi nawa muke bukata so kuma na bashi dama cewa ya kawo mana in Allah ya yarda a ni a karan kaina zan sayi wasu copies rabawa yan uwa ɗalibai kyauta sannan kuma wanda yake bukatar sha'awa ya shi ma ya bayar da gudunmawa don a bawa a ɗalibai masu bukata zai iya samu na kai tsaye domin abin nan amma dai maganar gaskiya har yanzu ba mu ji kuɗin littafin ba sai dai muna fata ba zai yi wani tsada sosai ba insha Allah ta'ala ba zai yi tsadar da za ta gagari ɗalibi iri na irin ka ba in Allah ya yarda so muna addu'a Allah ya datar da mu to kasantuwar tunda littafin nan yanzu ni kaɗai ne na mallake shi ban sani ba ko wani ya samo shi Allahu akbar professor professor ya yi downloading din sa dan haka shi ko yanzu aka fara prof fa abun fa ya bi ka fa billahi lillahi prof din fa ta bi shi fa eh shi har ya sauke shi kuma wallahi haka shi ne abun nan ko yanzu ka sa sunan sa zaka iya sauke shi kware da gaske sosai na al-mukhtasar al-mufid al-mukhtasar al-mufid fi bayan dalail aqsam at-tauhid na littafin abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr eh har ka same shi ko haka ne shine mu gani mu ga ya suka sauke shi a kamar furob kamar furob ya kawo da kanshi anka eh kamar furob ya kawo da kanshi wallahi shine keke da keke wallahi ga littafin nan mana in mutum yana bukatar sa yanzu nan sai ya sauke shi kun ganshi kana saka sunan da larabci ne kai tafin ko da da larabci to kaji kuma wata rigimar ba ka iya larabcin ba kuma ba za ka iya ko ka abin nan ba zai sauka ba yadda kake so eh to kaga yanzu wanda ya sami irin wannan zai iya zuwa ma yanzu mutanen kwamfuta sai su sauke masa shi yi ko da da matsayin kamar photocopy haka sai sauke maka hisi tefulin maka sai ka taho da kayanka duk ɗaya ne gashi nan gashi nan duk yadda yake a nan gashi nan wallahi a nan to lalle prof kai ko yanzu aka fara ba matsala to Allah ya albarka to wannan kenan so saboda haka insha Allah ta'ala kasantuwar ba kowa yake da littafin ba idan muka yi tsalle muka shiga littafin to za a tafi a bar wasu da haka za mu bari zuwa sati mai zuwa in Allah ya yarda sannan sai a shiga asalin uwan littafi don haka kowa sai ya kokari ya mallaki littafin idan akwai wanda zaka bugawa ya tsoho ma da hiko daga Kano ko wani guri da ake sai da tafiya zalle lissafin ana samun shi in kuma zaka jira zuwa rana ita za mu zo da hinan in Allah ya yarda wanda suka Allahu akbar to kaji wala aminu yace rana ita ma zai wahala a shiga to Allah ya sa mu dace to a karkashin wannan akwai wata risala da wani ɗan uwa ya rubuta ta namu ne na nan sunansa abil muzaffar abubakar bin muhammad bin isa albarnawi an gani nisbar barno ba a ce mata almaiduguri kaga muhammad yusuf ya taɓa yin wannan kwafsin ya rubuta wani littafi wai hazihi aqidatuna wa menene din mai millatuna sai sa muhammad yusuf albarnawi tun daga nan malamai suka fara cin gyaran shi suka ce ka kwafsa ba a cewa albarnawi abin nan almaiduguri kai yace almaiduguri ka ce albarnawi ake cewa an gani sunanta maqalatun fi anna tauhid tariqun najaci a wata risala ko wata makala ko ka ce pamphlet ko wani dan wato magana yar karama a akan magana cewa in kana neman abin da zai tseratar da mutane a duniya da lahira to ka samu ainihin wato tauhidi duk fagauniyar da ake cika a duniya jama'a abin da ya haifar da ita shine menene babu tauhidi to shine ya rubuta risala akai dan a gane haka kwata-kwata littafin yadda ya rubuta tun da ya kira shi risala in ka ji malami ya kira littafi risala kamar wato wata 'yar wasiƙa wani ɗan saƙo da zai isar domin a gane wani abu da zai magana a cikin littafin ina fata an gane sai muka ce tunda ba za mu shiga asalin littafi da muka dasa domin yin karatu ba to za mu yi wa junanmu nasiha akan wannan risala din da wannan bawan Allah ya rubuta an gane wannan bawan Allah dan garin abin nan dan asalin sa dan Maiduguri ne amma mazaunin lagos kuma ɗalibin ilimi ne ko ma mu ce malami gaskiya domin wannan littafin nasa yana da irinsa da yawa ni dai a iya sani na na san littattafai irin waɗannan wanda ya rubuta ƙanana ƙanana ƙanana sun fi guda ashirin Allah ya hore masa rubutu yanzu nan in ya ɗauki matsala yana so ya rubutu a kanta sai ya rubuta kuma wallahi in ya rubutu akan matsala sai ka jinjina mishi ya zo a kwanakin baya ya zo nan ya yi mana lakta a nan lokacin ni bana bana gari in ba ku manta ba akwai kwanakin kuma da ya zo lokacin ina gari ko lokacin da muke karatu a masallacin darul arkab ya je shi ya mana lakta a wannan guri Allah ya saka mishi da alkhairi sunansa abul muzaffar wato abubakar bin muhammad bin isa albarnawi Allah ya saka mishi da alkhairi kuma shi ma yanzu idan kai downloadin wala Allah ka iya samun PDF din littafin wala Allah kuma zai iya saukewa to gashi nan bari mu fara daga inda yace risalatul anbiya turo annabawa da kuma sakon da suka taho da shi yace wa qad arsalallahu ar-rusula ila aqwamihim hakika Allah ya turo manzanni zuwa mutanansu bi a'zamir rasail da mafi girman sako mafi girman wasiƙa mafi girman aika risalatul haq ita ce wato saƙo na gaskiya na haƙiƙa shine risalatul ikhlas saƙon da yake ɗauke da ikhlasi a taƙaita bauta ga Allah kada a kai ta zuwa ga wani risalatul tauhidin lati shahida Allah subhanahu wa ta'ala biha saƙo na tauhidi wanda Allah da kansa sanda ya shaida da ita a inda yake faɗa cikin suratu ali imran yace shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida babu wanda ya cancanta abota masa sai shi sai ce fal anbiya'u inna ma bu'ithu li tahqiqi madmuni hadhihi risala ko hadhihi shahada gaba ɗaya annabawa an aiko su ne dan su tabbatar da abin da wannan saƙon ke kunshe da shi duk wani annabi da ya zo babban saƙon da ya zo wa al'ummar da aka turo shi da shi shine abin da wannan shaidar take kunshe da shi walam ya ati nabiyyun qattu li ghairiha ba wani annabi da ya zo duniyan nan dan ya faɗi wani saƙo in ba wannan ba ina fata an fahimci magana قال منزل الفرقان الذي جاء بالنور المبين مالا يسي sai Allah. wanda ya sauke alfurqan alqur'ani kenan wanda qur'anin kuma ya zo da haske mabayyani Allah sai ya faɗa a cikin suratul anbiya ya aya ta 25 yace wa ma arsalna min qablika min rasuli babu wani manzo da muka turo bayan ka illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu face sai da muka yi masa wahayi cewa ni Allah babu abin bauta da gaskiya in ba ni ba don haka abota mu na fata an gani wannan shine saƙon da wato duk wani annabi ya zo da shi sai malam ya ce wa awwal rusulin ila al-khalqi bi ittifaqi ulama'il millati nuhun alaihi salam farkon manzon da Allah ya turo bisa ittifaqin gaba ɗaya malamai na wannan tafarki namu na addinin musulunci shine annabi nuhu da a qaumahu li iqamit tauhidi abin da ya fara kiran mutane shine su tsaye da tauhidi qala ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu hud tun daga aya ta 25 zuwa aya ta 26 Allah ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun turo manzan annabi nuhu zuwa ga mutanansa inni lakum nadhirun annabi nuhu abin da yake faɗa mutanansa ni mai gargadi ne a gare ku mubin kuma mai bayyana gargadi ba koye koye ba dungu ba kamun tasha kawai abu Allah abota wa Allah Allah ta abudu illallah kar kowa ka bauta wa kowa sai waye sai Allah wannan shine abin da annabi Nuhu ya karantar da mutane karanta suratu hud wa kaza salihun alaihi salam idan ka dawo annabi salihu shi ma haka ne ya faɗa a cikin ainihin wato wannan sura wa ila samuda akhahum saliha ka tuna abin nan ainihin wato salihu da ɗan uwansa samudawa qala ya qaumi yace ya ku mutane na ubudullaha malakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta koma bayan shi wa kaza shu'aibun alaihi salam annabi na uku ko manzo na uku shine shu'aib shi ma cewa yi wa ila madiyana akhahum shu'aiba zuwa ga garin madiyana da dan uwansu annabi shu'aib qala ya qaumi ibudullah shi ma cewa yi abauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da abun bautawa da ya wuce Allah dan haka sai malam yace fa bi mahdin nazri wa im'anil aqli a bisa tsantsar hankali da nazari da duk wani tunani na ɗan adam na fata an fahimta fikiratuhu as-salima fi hadhihi al-ayat wanda tunanin hankalin da tunanin nazarin yana da kyau bai da matsala kubutaccen tunani ya tahaqqaqu wa yuthabbitu ittifaq al-lafz fi at-tabligh ad-dall ala ittifaq al-muqam maqsad wato mutum zai gane cewa duk gaba ɗaya maganganun annabawan nan da manufarsu da abin da suka zo yi ne isar da wannan saƙon da wannan dalilin na fata an fahimta wa nahaju fi tabligi ma arsalahumullahu bihi manhajan wahidan kuma suka bi tsari kwaya ɗaya tak kwaya ɗaya tilo wajen isar da wannan saƙon da Allah ya turo su da shi ba wanda ya saba ba wanda ya kauce ba wanda ya ɗauki wani tsari daban a'a kowa abin da ya zo ya tabbatar shi ne wannan tauhidi sai idan ya tabbata ne sai a gina wani abu a bayan wannan kamar yadda na sha faɗa a cikin la ilaha illallah malar rasulan ya faɗa mana ya ce shi tauhidi ko itar kalmar la ilaha illallah kamar fandishon ne ga mai gini kai ka san ba yadda za a yi ka zo ka share dandamalin ƙasa ka ɗora bulok kuma ka yi tsammanin wannan ginin zai zauna haka ne ko ba haka ba to haka ba yadda za a yi ka ce za ka yi addini wallahi tauhidin ka bai inganta ba in ka fara ma ba inda za ka je kuma ko kayi Allah ba zai karɓa ba me dalili saboda asalin tushen da za a gina abin a kansa ka bashi ban gane ko kun fahimce ni ba so don haka tauhidi shine asalin tushe shine asalin abin da Allah maɗaukacin sarki yake so a fara kafawa kafin a kafa duk wani gini to wannan shine don haka sai ya tsara cewa kazzabat qaumun nuhin mursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni me yasa Allah yake sun ƙaryata manzanni alhalin manzo ɗaya suka ƙaryata saboda ƙa'ida ce shi addinin Allah abu ne kwaya ɗaya daga ka ruguza ɗaya to duk sauran gaba ɗaya ka ruguza su na fata an fahimci magana kamar dai a jera wani abu ne zuwa sama da ka tashi ka zo ka bige na ƙasa ko na tsakiya za su ruso na sama ko ba za su ruso ba to kamar haka ne addinin Allah duk abin da ke cikinsa idan ka haɗa kal abin nan arkan na la ilaha illallah da kuma rukunan tauhidi da rukunan imani da shauransu da rukunan musulunci duk kwaya ɗaya da ka musa ka babu shi to kana nufin babu sauran gaba ɗaya ko ba ka ce babu su ba haka abin yake babu su saboda me saboda musa kwaya ɗaya da kai ko kin yadda da kai da kwaya ɗaya to shine sai Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqu lokacin da dan uwansu annabi Nuhu yace yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku kuma mai aminci ban zo in ha'ince ku ba ban zo in tara kuɗinku ko in karɓi gonakinku ko in kwace muku matanku ko in zalunce ku ko ne a'a abin da ya kawo ni kawai ku yarda ba wanda ake bauta wa sai waye shine kawai ni amintacce ne ku amintu da ni shi yasa babu abun amintacce malam irin addinin Allah saboda manzannin su tinkaho suke da su amintattu ne ba su zo ha'inci da yaudara ba yasa wallahi duk mutumin da ya sa yaudara a addinin Allah ya sa ha'inci a addinin musulunci wallahi zai gamu da Allah domin asalin addinin babu ha'inci a cikinsa kai kana jin inda akwai ha'inci a cikin addinin Allah da addinin zai kawo wannan lokacin tuntuni da sun rusa shi domin ka'idar Allah shi ne ko kai yanzu in ka sa ha'inci da yaudara a tsarin rayuwarka ba inda za ka je wallahi kana farawa Allah zai ruguza ka idan kuwa ka ga Allah ya barka to wata ta lalace da Allah yake cewa umli lahum inna kaidi matin ina musu talala mai kamar sake ne amma kaidi na zartacce ne a kansu ɗaukar mataki na abu ne mai sauƙi kamar inda Allah yake cewa sanar tadrijuhum min haifu la ya'lamu ayat da take bayan wannan ayat da muka faɗa kenan zan musu istidraji wato talala ne kamar take ta inda ba sa tsammani to ko dan adam ne ya sa yaudara a tsarin tafiyar da rayuwarsa babu inda zai je to balantana a ce addini don haka addini ba yaudara yasa yake sun ƙaryata amma ku sani ni amintacce ne daga gurin Allah ku ji tsoron Allah ku bi ni fattaqullaha wa ati'un ina fata an fahimta sai Allah ya sake cewa kazzabat adunil mursalina adawa ma sun ƙaryata manzanni amma abin nan abin nan hudu kadai Allah ya tura musu amma sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni in fa aka ce manzanni har annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun karyata amma fa annabi Muhammadu bai zamani a zamanin su amma ya aka yi suka karyata manzon Allah shine yadda al-anbiya'u su annabawa da kuke gani wato manzon Allah yake cewa ƴaƴan uba ne su an gane wato dukkanin su uwar su ɗaya uban su ɗaya can ne kana taba ɗaya to ka rusa kamar gangan jiki ne idan gabar hannu tana ciwo sai jikin duk ya dau zazzabi a me ya hada sauran jiki da gaba saboda suna tare saboda haka kana taba wani bangare sai sauran bangarorin sun dauka ina fata an gane so dan haka haka manzanni suke da haka yace kazzabat adunil mursalin idh qala lahum akuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin yace fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku ainihin wato bini to haka nan kazzabat samudunil mursalina إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون سما سن قرية منزني لوكة دا صالح دان قوان سيتي كجي توران الله ني منزوني أمن تتي دا قولان الله كجي توران الله كبيني هكا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هكا كذبت أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة su ma sun ƙaryata shu'aibu lokacin da ya ce musu ni manzo ne zuwa gare ku wa ajma'ahum albari da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya hada su gaba ɗaya fa qala sai ya faɗa a cikin suratul anbiya aya ta 92 yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu wannan al'ummar taku wannan addinin naku kwaya ɗaya ne wannan musuluncin kwaya ɗaya ne wannan kalmar kwaya ɗaya ne ina fata an fahimta ni kuma ni ne ubangijinku don haka ku bauta mu yasa da Allah ya tashi sai rarrashi annabi Muhammadu a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir sai ce kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سألت لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا سيسا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله يفتح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكين سورة آل إمران يتي فإن كذبوك إذا وطنن كافران قريشاوا وطنن أرنان قريشاوا سن قريتاكا to ka kwantar da hankalinka faqad kuzziba rusulun min qablika sun ƙaryata manzanni da yawa kafin kai kaga shine muka yi ta kawowa kazzabar qauma nuh lil mursal kazzabar qauma hud lil mursal kazzabar kaza ina fata an fahimta sun yi ta karyatawa sai Allah ya ba manzon Allah hakuri ya rarrafe shi yace kar ka dauka kanka farau ko ba daga kanka aka fara ƙaryatawa ba kafin kai sun ƙaryata mutane annabawa na dewa don ka gane su ma kafiran millatin wahida ne yanzu kafiran da suka ƙaryata manzan Allah to a ƙa'ida su ma sun ƙaryata annabi Nuhu annabi Shu'aibu annabi Hudu annabi Salihu me dalili saboda annabawa can ɗaya ne kana ɓallaɓe duk za su abin nan za su baje na fata fahimta za su baje maka to yadda mutanen shu'aibu suka karyata Allah ya hukunta sun karyata hadda annabi duk da annabin bai rayuwa da su ba to haka mutanen da suka karyata manzan Allah to sun karyata kuma da su annabi shu'aibu duk da ba su yi rayuwa da su annabi shu'aibu ba ina fata kun fahimci magana wannan duk muna kawa ne don mu gane karfin yadda tauhidi yake jama'a da karfin yadda ake so mutum ya rike shi a cikin zuciyar shi da haka Allah ya ce fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika sun karyata manzanni kafin ka sai Allah ya ce ja'u bil bayyinati manzannin nan sun zo da hujjoji da dalilai wazzuburi sun zo da littattafan wa'azi malaman abin nan kalimatul qur'an suka ce azzubur kutubul mawa'izi wazzawajir wato littattafan wa'azi da tsoratarwa da karantarwa su ne azzubur sun zo da littattafai na tsoratarwa da razanarwa duka kafirai suka karyata su ja'u fil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ka sani duk wata rai za a dandana mata mutuwa ba dai sun karyata ba bar mu da su ai za su mutu za su zo su same mu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Allah ya ce ku sani ana cika muku ladan ku ne a ranar tashin alkiyama faman zuhziha anin nari duk wanda aka nesanta shi zuhziha ai bi ma'ana bu'ida aka nesanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya raba wuta yasa ibnu al-qayyim al-jawziya aka tarbihi matarbiyatu me ce tarbiya yace at-tarbiyatu an tudkhila janna wa wato zahazaha anin na yace tarbiya shine a waye gari ka shiga aljanna an nesanta ka daga wutar jahannama ko ba haka bane yace duk kirkin ka duk kasancewar ka mutumin kirki in kiyama ta tashi a ranka a wuta da Allah kana tarbiya baka tarbiya yace dan haka tarbiya ita ce a waye gari kana cikin aljanna idan kiyama ta tashi Allah ya raba ka da wuta duk yadda za ka yi duk inda za a shiga a fita duk inda za a fada a tashi wallahi ka tabbatar cewa in kyama ta tashi ka shiga ina wannan kawai shine ka san me kake wallahi duk iliminka duk kokarinka duk jajircewarka duk fasaharka duk zalakarka duk sanin ya kamatanka in kiyama ta tashi ka ganka a wuta anta dolo in ana neman gauraka aka same ka magana ta kare jama'a haka ne ko ba haka ba wayewarka ta zama wayewar banza ba ta yi maka amfani ba wayewa wayewa wayewa ita ce ka rawi gari a kiyama ka ganka aljanna ka zama cikakken wayayye na rantsi da Allah dolanci da shirbagiya da hayaniya da bankaura shine dan adam ya waye gari ran kiyama ya ganshi a ina a wuta daga nan duk dukiya duk ilimi duk sanin ya kamata duk komai da kake tinkaho da ya zama aikin banza bai da amfani gare ka so saboda haka babban abin shine mu yi kokari mu aiki domin mu ga cewa mun samu wannan raba dan haka yace fa man zuhziha anin nari wa udkhilal jannata wanda duk aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya rabauta sai Allah yace wa mal hayatud dunya illa mata'ul gururi duniya da kake ganin ta ba komai bane rayuwar duniya ba komai bane illa bene ne mata ɗan jin daɗi ne na ruɗi wanda ba zai amfanar da kai komai ba bari in baka ɗan misali da zaka gane wanda manzo Allah ba da misali irin wannan idan kiyama ta tashi duk yanda yanzu kake jin ka da daɗi yanzu daga zazzabi ya rufe ka ka shiga rawar tsari bakin ka ya rikici baya iya cin abu ya ji daɗi wallahi sai ka ji a rayuwarka tun da kake kamar baka taba jin wani daɗi ba jama'a haka ne ko ba haka ba iya nufin lafiya ya wannan in ta kama ka sai zafi a jikinka sai ka fara nazarin wai kwanakin da suka wuce ka wani daɗi ka ji ne saboda yanzu wannan azabar da Allah ya dora ma ta mantar da kai duk wani daɗi da ka sha a baya to wannan fa a duniya ne kuma kana tsammanin warkewa ka tashi don Allah ina ga bala'in da zai samu bawa wanda shi babu ranar warkewa ina bala'in da zai samu bawa wanda babu da abin din warkewa za ka ce duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tseratar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna wannan ya raba wata sai sai babu wato rayuwar duniya ba komai ba ce face ruɗi wanda yake wanda yake ɗan jin daɗi na ruɗi sai Allah ya ce la tubula wunna fi amwalikum to sannan ku sani za a jarrabe ku a cikin dukiyoyin kamar yadda ya faɗa wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi ko والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه دم هكا أنا ما سيتي لا تبلون في أموالكم زا أجربيكم أتكين دوتيوينكم وأنفسكم سنن زا أجربيكم أكن كاونم أي تكشف كي تأثار كايا في tsada ka yi sari sai ka saro abu kana murna za ka ci ba sai ka ji ya faɗuwar wasu na fata an gane da kana da jarin da in ka fita za ka siyo buhu ɗari yanzu kuɗin sun lalace in ka fita bai ka wuce ka siyo buhu talatin da kuɗin ba la tubla wanna fi amwalikum duk yana cikin wannan za a jarrabe ku a cikin dukiya kaga mutum da mai kuɗi ne amma yanzu ya talauce ya kai matakin da sai an haɗa taimako sannan a taimake shi la tubla wanna fi amwalikum wa anfusikum haka rayuwanku yasa a wani guri yace wa fi anfus wa fil ardi ayatun lil muqinin ko sai yace wa fi anfusikum afala tubsiru a ƙasan nan da kuke gani akwai ayoyi amma ga masu hankali da tunani Allah ya ce ina da abin da na baza na ayoyi ina da abin da na baza wanda su kaɗai sun isa su sa ka yarda da ni mahalicci ne sun isa su sa ka ka bauta min in nace bauta min sun isa su sa ka gane cewa Allah buwaye ne gagara misali ya sa wani mawaƙi yake cewa ala inna na kullu na ba'idu wa ayyu bani adamin khalidu sai ce fa ya ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhu al-jahidu yace walillahi fi kulli taskinatin wa fi kulli taharikatin shahidu sai ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu a cikin komai da ka sani da zaka kalla wato akwai aya da take nuna maka Allah tilo ne dal bahi da nabiyin shi cikin sunayensa cikin siffofinsa cikin bauta masa shi kadai cikin uluhiyya rububiyya asma'ihi wa sifati in kaga mutum bai gane wannan ba to ɗayan biyu ko dai jahilci ya kai shi rashin gane haka na billahi min hazal jahali Allah ya mana tsari daga irin wannan jahilci ko kuma ya sani amma son zuciya ya hana shi ya bi gaskiyar wannan ina faɗa muku ba wai iya cikin musulmi ba hatta a cikin harna hatta a cikin kafirai wallahi tallahi da yawansu sun yarda wannan addinin namu shine addinin gaskiya amma ina mai rantsuwa muku da Allah son zuciya hana su shiga kuma Allah ya tona musu asiri Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ko alif lam ra rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina sai ce zarhum yatamatta'u wa yulhihimul amalu sai ce fa sawfa menene ya alamuna haka ne zarhum ya kulu wa ya tamatta uja za kuma Allah khaira Allah ya ce alulan jayira sau da yawa kafirai sun yi fatan su zama musulmi rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimina da yawa daga cikin wanda ba sa cikin addinin nan wallahi fata suke su shigo jama'a shi yasa karka yadda ka samu dama baka tallata mutum addinin Allah kwanan nan wani abu ya faru wani bawan Allah wata yarinya tana zuwa gurinsa sayayya idan ta zo sai yana yawan tallata mata tana tana yawan kawo masa hirar musulunci kuma ita ba musulma ba ai an yi kaza ai an yi kaza ai ranar ma na gani wani wani wani dan uwanku musulmi ya dora abu kaza abu kaza karshe dai sai ya gane yarinyar nan addinin nan na burge ta kawai bata samu wanda zai gaida nata bane sai kira ni a waya wannan abin ba a garin nan ya faru ba ina ba zan iya tuna ba ko a Lagos ko a Port Harcourt yana can yana harkar kasuwa ne ta kan zo shagon sa aka ta sayayya sai kira da sai ta malam ka ji ka ji abin da yake faruwa sai nace to kai ka tallata mata musulunci mana ko Allah zai sa a dace wallahi ranar da ya tallata mata a ranar ta musulunta a ranar da ya mata magana a ranar ta yadda ta karba addinin musulunci so sau da yawa muna da damammaki da zamu tallata hajar Allah da hajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma sai mu zama muna wasa muna rauni wanda wannan gaskiyar magana ci baya ne ga rayuwarmu da addininmu da kuma al'ummar mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka dan Allah da yake zarhum ya akulu wa yatamatta'u ka bar su fitaci su kuma ci ta jin daɗi wa yihimul amalu burace burace ta ɗauki hankalinsu Allah ya ce fa sofa ya alamuna za su gamu da ni za su gane kuskurensu ina fata an gane saboda haka a takaice wannan shine idan muka ce za mu ta zurfafa cikin maganganu to ba za mu karanta littafin ba domin ayoyi akan matsaloli ire-iren waɗannan da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna nan bila adadin ba tare da kididdigewa ba don haka Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun a cikin suratul anbiya aya ta 72 qala ibn abbas wa mujahid wa sa'id bin jubair wa qatada وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يقول دينكم دين واحد abinda ake nufi da ummatukum ummatan wahida ma'ana addini ne addinin ku kwaya daya ina fata an fahimta ka duba tafsirul qur'an al-azim da abin gida isma'il ibnu kathir ad-dimashqi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya fassara wannan aya cikin suratul anbiya cewa إن هذه أمتكم أمة واحدة أي بمعنى إن دينكم دين واحد وأن الدين الدين كن قايا ديا وأن باب أينهم واتو ساباني تكنسا أنغانيكو قال محبر عقيدة فرقة الناجية أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي alƙahatani fi nuni yake imam alƙahatani ya faɗa a cikin nuniyarsa ya ce wa shari'atul islami afdalu shari'atin dinun nabiyyi sadiqil adnani huwa dinu rabbil alamin wa shar'ihi wa huwa alqadim wa sayyidul adnani dan ya tabbatar mana da addinin musulunci shine addini kwaya daya yace wa shari'atul islami kaga shari'ar musulunci afdalu shar'atin ko shari'atin babu wata shari'a da ta kai ta falala an gane sai ce dinun nabiyyi sadiqil adnani shine addinin annabi muhammadu mai gaskiya al-adnani ina fata an fahimta sai ce huwa dinu rabbil alamin wa shar'ihi huwa shar'uhu shine addinin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu kuma shari'arsa yace wa huwa al-qadim wa sayyidul adlani dadaddan addini wanda tun zamanin annabi ya fara annabi adam ya fara kuma shine shugabannin duk wani addini da ka taba sani an yi a duniyar nan shine shugaban shi jama'a kuna fahimta ta da kyau yace huwa dinu adam wal mala'iki qablahu huwa dinu nuhin sahibul tufani wa lahu da'a هود النبي وصالح وهما لدين الله مؤتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وبنيه مع وبنيه مع وبه نجا من لفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه ni'imar sabiyu wa habbaza shaykhani wa lahu daha isa isa ibn maryam qaumahu lam yad'uhum li ibadati sulbani wallahu antaqahu sabiyan bil huda في المهد ثم سمى على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن جاء الإمام القحطاني يتي هو دين آدم شين الدين النبى آدم والملائكة قبله da kuma mala'iku kafin ma Allah ya halitta annaba Adam akwai mala'iku ko babu akwai ba da aka halitta ne aka ce su zo su mar sujjada ba to shine addinin su huwa dinu nuhi shine addinin annabi nuhu sahibu tufani ma'abocin ruwan tufana na fata an fahimta wala huda ahudun nabiyya wa salihu annabi hudu da hiye da'awa wannan addinin haka salihu ma da hiye da'awa na fata an fahimta wa huma li dinillahi mu'taqadani su ma aqidar su shine addinin musulunci waɗannan annabawa wa bihi akalutun wa sahibu madiyani da wannan addinin ne annabi lutu yazo da kuma shu'aibu mutumin mutanen madiyana ba mun karanta ayar sa faɗa zu fakilahu ma fi dini mujtahidani gaba ɗayansu masu jajircewa ne masu ijtihadi ne akan addinin Allah yace huwa dini ibrahima wa bunayhi ma'a yace kuma shine addinin annabi ibrahim da ƴaƴansa guda biyu da waye da waye ƴaƴan annabi ibrahim annabi isma'il da waye da ishaqa duka wannan shine addinin su wa bihi naja min lafhatin niran da wannan addinin ne Allah ya tseratar da annabi Ibrahim daga bakin wuta lokacin da Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salamun ala ibrahim to da wannan addinin Allah ya masa wannan tsiran ina fata an gane wa bihi hamallahu dhabiha min albala da wannan ne da wannan addinin ne Allah ya kubutar da wanda da za a yanka daga bala'i waye ne da za a yanka eh annabi isma'il Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabi wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin sai ce menene wa fadainahu bi dhibhin azim farko ce masa ya bunai ya kai dana inni ara fil manami anni azbahu ka fanzur ma za tara kai dana na gani a bacci Allah ya ce in yanka ka mu kuma mafarkin annabawa gaskiya ne amma me yi ra'ayinka kala ya abati fi'al ma tu umar yace baba na ka aikata abin da aka saka ka tunda dai umartar ka aka yi na yadda na sallama yanka ni kawai ka ji ƴaƴa masu gaskiya malam eh yanzu kai babanka ne ta yace to an ce mu yi dage dagen ka malam yace kai malam ai billahi lazi kafin ya ankara kayi kwatano Allah sai dai a jika sai dai a jika a kwatano ka ma tsallake kasar gaba daya to amma su annabawa ina wallahi yace masa kawai ba maka aikata kawai ka yanka ni kawai in dai Allah ne ya saka ka ni na san Allah ba zai saka ka abun banza ba to shine Allah yace falamma aslama lokacin da shi da dan duk suka sallama wa tallahu lil jabin ya dafe goshinsa zai danna mar wuka eh Allah ya ce wa na daina an ya Ibrahim sai muka kwarma masa kira muka ta ya kai Ibrahim kada saddaqatar ru'ya ka gaskata mafarkin da muka yi da kai na fata an fahimta inna kadhalika najzul muhsinin haka nan muke saka wanda suka kyautata Allah ya ce wa fadaina bi dibihin azib sai muka fanshi annabi Isma'il da abin yanka mai girma wasu malamai suka ce daga aljanna Allah ya sa aka kawo rago ya yanka kai wasu ma suka ce annabi Ismail ya rufe idansa ya sallama shi ma annabi Ibrahim ya sallama har ya yanka ya yanka din amma da Allah ya tashi lokacin da ya rufe idan nan kafin ya bude ya tabbatar cewa dan ya yanka ashe Allah ya janya annabi Ismail ya zauna da shi a gefe ya saka masa ragon aljanna ya yanka da haka yana bude idansa kawai sai ya ga ashe rago ya yanka ba annabi Ismail ba na fata an fahimta waɗannan annaba sun ga jarrabawa fa musamman ma annabi ibrahim yasa da kansa Allah ya faɗa cikin suratul baqara yace wa idzubtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna tuna lokacin da muka jarrabi ibrahim da wasu abubuwa kuma wallahi sanda ibrahim ya cika waɗannan abubuwa daga ciki akwai wannan jarabawa don wannan jarabawa ce dan da kake so malam a ce ka yanka shi kuma ka yadda ka yanka daga ciki sai da ya shekara tamanin Allah ce ka je kai wa kanka kafiya haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisi ingantacce aka ce da ya tashi sai da ya samu dan lokacin ba wuka ba reza ba aska yace ya samu dutse falalan dutse malam ya jawo shi karkashin shi ya kama fatar gaban shi ya ja ya dame ta ya dauki wani dutse mai kaifi ya bismillah kawai sai ya doka akai kawai sai ta datsi yanzu kai a ce gobe ka yanke dan kayan saman nan za ka yadda ka yanke ko ba zan bare ne ba zai iya yankewa ba balantana ba goguri na fata an gane magana su annabawan nan sun ga jarabawoyi mana sun ga abubuwa yasa annabi ya kira shi abul anbiya'i manzon Allah ya kira annabi Ibrahim baban annabawa saboda ba wata gwagwarmaya da bai yi ba yasa Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin shakiran li an'umihi idh tabahu wa hadahu ila siratin mustaqim inna Ibrahim lalle kuna ganin Ibrahim da kuke gani kana ummatan wannan da kuke gani shi kansa tawaga ne inji Allah qanitan lillahi hanifan mai mai da al'amarin ga Allah ne kuma addininsa babu shirka ko kaɗan in ba ku san waye ba Allah ya ce shakiran li an'umihi mai gode wa ni'imomin da Allah ya masa ne idi tabahu Allah ya zaɓe shi wa hadahu Allah ya shirye shi ila siratul mustaqim na fata an gane magana to waɗannan annabawa haka Allah madaukakin sarki musu waɗannan darajoji sai kana karanta tarihin su zaka ainihin wato abin nan don haka wa bihi hamallahu dhabiha min albala da wannan addinin Allah ya kubutar da annabi Ismail daga yanka lamma fadahu ko fidahu bi a'zamil qurbani lokacin da ya fanshe shi da mafi ainihin wato girman abin yanka huwa dini yaqubu nabi wa yunus shine addinin da annabi yaqub wa yunus da annabi yunus wa kilahuma fillahi mubtaliyan da annabi yaqub da annabi Yunus gaba ɗayansu an jarrabe su a cikin addinin Allah haka ne ko ba haka ba annabi Yaqub shi da aka rasar masa da annabi Yusuf ɗansa wa biyaddat aynahu idanunsu suka yi menene suka yi fari wasu malamai suka ce san da ya koma harara garki saboda tsabar kukan rashin annabi Yusuf wa huwa kazib yana cikin damuwa da bakin ciki ina fata an fahimta da abin ya kai marmukura cewa ‘ya'yan yan inna ma ashku basi wa huzni ilallah wa alau min Allahi mala na kai kuka na da damuwa ta gurin Allah ba gurin ku zan kawo kuka ba annabi yaqub ya wahala sosai akan rashin annabi yusuf saboda yana son sa yana kaunar yaron nan yana son annabi yusuf yana yana son sa a kusa da ke amma yana ji yana gani yana ne shi ya rasa to shi yasa da annabi abin nan annabi annabi annabi Yusuf lokacin da sai game da annabi Yaqub baban shi sai ta innahu man yattaqi wa yasbir wanda duk ya tsoron Allah yayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinina lalle Allah baya tauye ladan waɗanda suka kyautata saboda haka yayi wahala yasa Allah ya jarrabe su shine Imam al-Qahtani yake fara ana annabi Yunus kuwa kun sani wa zannuni iz dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa nadzainahu min al-gham sai Allah yace wa kadhalika nunzil mu'minina ina fata an gane saboda haka Allah ya jarrabe su wa kilahuma fillahi mubtaliyani yace huwa dinu dawudul khalifata wa ibnuhu ko wa ibnuhu shine addinin annabi dawud wanda shine khalifa wa bunuhu da kuma ɗansa annabi isma'il wanda su ma in za a ɗauko tarihinsu tarihi ne mai girma wa bihi adalla lahu mulukul jani da wannan addinin ne annabi sulaiman ya kaskantar da manya-manyan masu mulkin aljanu duk aljanu sanda suka dawo karkashinsa ya zama umarni yake basu to da wannan addini ya samu wannan ɗaukakar shi yasa daga an taba shi sai ka ji ya ce wa kunna musulmina mu musulmi ne saboda yana tunkaho cewa a duk gatan da ya samu a duniya me ya masa wannan gatan musulunci lokacin da ya kira yan fadarsa akan abin nan din abin nan balkis cewa ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimi waye zai zo min da gadanta kafin su zo min su musulunta kafin su zo su miƙa wuya قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إفريت daga cikin aljanu sai yace zan zo maka da hi kafin ka tashi daga wannan matsayin gurin da kake zaune ka je ka fito wa inni alaihi laqawiyyun amin ko قال النبي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ko shi kuma sai yace masa zan zo maka da hi kafin ka kifka idanunka Allah ya ce falan mara ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya bude ido ya ga wannan gadon a gaban shi sai ce ne qala hadha min fadli rabbi wannan fadala ce ta ubangiji da yamma liyabdu wa li zai jarrabe ni a ashkuru am akfur zan butulce wa Allah ko kuma zan me zan miƙa wuya na gode wa ni'imar da Allah ya yi mu sai ce wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karimun wanda duk ya gode wa Allah akan ni'imar da ya mar kansa yawa wallahi ba Allah yawa ba domin godiyar ka ba ta kara wa Allah komai wanda ya butulce kuwa to Allah dama mawadaci ne mai karamci ka butulce sai ya watsar da kai sai ya wani falalar ba shi kenan ba yasa duk wanda ya gana wannan ba zai kara yin fada da kowa ba na rantse da Allah na rantse da Allah duk wani wanda ka gani duk faɗan ka da shi wallahi baka yi saka hana shi samun falalar Allah ba sai dai in Allah bai ga damar bashi ba ko ba haka ba duk yadda ka tsane shi duk yadda ba ka kaunar shi duk yadda kake so sai ya wargaje sai ya lalace wallahi Allah ba zai lalata shi ba sai in shi Allah ne ya ga dama to haka kuma idan kana ganin kana son wani bari kai mar gata na rantse da Allah duk kaunarsa da kake duk gatan da kake so kai mar idan Allah bai masa gata ba wallahi ba zai samu gatan ba yasa kaga ɗanka ka yi masa iya abin da za ka yi bar ka bar shi da Allah kawai ai duk abin da ke wahalar da mu kenan kokari muke wai sai mun samar da falala ga wasu shi kuma Allah idan bai ma falala ba bayan da za a yi falala da samu kokari yake sai mun dankwafa wasu kuma shi Allah in bai ga damar ka dankwafe ba mai dankwafe ka to kaga a garin sai ka sa wane ya zama ko a garin sai ka danna wane za ka yi ta ɓata lokacinka ba abin kuma da za ka iya yi don haka ko ɗanka ne yi mar abin da za ka iya ka ɗora shi kan hanya ka sai masa ji tsoron Allah ni na yi abin da zan iya na barka da Allah in ka bi Allah Allah ya ma ɗaukaka duniya da lahira in baka bi shi ba wallahi ni ba ruwana wallahi baka yi saka mai da shi komai ba sai abin da Allah ya ga damar mai da shi matanka iyayenka ɗan uwanka danginka kowaye ne ka yi abin da kai a matsayinka na ɗan adam da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan albirru nagarta wa taqwa da tsoron Allah kar ku taimaki junanku akan ƙetare iyaka da ta'addanci to kai iya abin da za ka yi ka bar wa Allah saura shikenan sai Allah madaukakin sarki ya ya taimake ka da haka annabi yaqub ya sha wahala jama'a an gane annabi isma'il annabi sulaiman da annabi yaqub duka sun sha abin da annabi Yusuf duka sun sha wahala dan Allah ka je ka karanta suratu Yusuf ka kalli gwagwar mayar da annabi Yusuf ya sha da karabniya da kwarabniyar da ya sha dan Allah daga karhe mai Allah ya mai da shi Allah san da ya bashi ɗaukaka ya bashi mulkin Misra sai ga wanda suka jefa shi cikin bala'in su da kan sun zo sun durƙusa a gaban shi sun zo sun durƙusa a gaban shi suna neman alfarmashi shi suna neman ya taimake su kuma su suka jefa cikin wancan masifar da Allah bai ga dama ba da ba inda annabi Yusuf zai yi domin duka sun taru akan so suke sun ga bayan shi jama'a haka ne ko ba haka ba na rantsi da Allah iya suratu Yunus Yusuf kadai ta ishe ka ka gane ba mai ɗagawa sai Allah ba mai dan kofarwa sai Allah to daga lokacin da ka gane haka ka ga wane yana da falala eh to ka yi addu'a Allah ba Allah muna roƙonka wannan falala da wane yake da ita ubangiji ya sa ta zama masa alheri duniya da lahira na biyu ka ce ya Allah ne ma irin falalar wani ka bani ita zai ma ba wayanka ko dabararsa ne ta bashi ba ya sa maza Allah ya ce la hasada illa fi ithnai ba a hasada sai akan abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu ilman mutum ne Allah ya bashi ilimi ko wa huwa yu'allimuhu linnas yana sanarwa mutane shi yana karantar da su sai ka ce ni ma Allah ka ban ilimi wanda zan karantar da kaina da iyalaina da wasu ma da kuma mutumin da Allah ba shi falalar duniya ko dukiya ko mukami ko matsayi ka ce ya Allah yadda na ga wane yana aikin addini da dukiya ni ma ina so ka ban irin ta in daina hidima wa addinin Allah wallahi matukar wannan ita ce manufarka Allah ba zai dauki rayuwarka ba sai ya baka insha Allah ta'ala yasa da kuke ji muna cewa Allah ka bamu kuɗi ai kuna ji muna faɗa muna cewa in Allah ya bamu kuɗi addini za mu yi wa aiki da shi ko ba haka muke faɗa ba kullum nan muka yi magana sai mun ce idan Allah ya bamu addini za mu yi saboda muna so Allah ya kalli manufar mu cewa ga abin da muke so mu yi da dukiyar sai Allah ya ce to to kuma ku sani in kuma kai wannan to fa wallahi Allah zai iya baka kuma ya jarrabe ka ina fata an fahimci magana fa yanzu da kaifa ta'amaluna Allah ya ce zan iya baku duniya kuma sai yanzu ba ido in ga ya za ku yi da ita saboda haka ka nemi alherin Allah kar kai wani hasada kar kai wani bakin ciki kar kai wani keta kawai kai ka tsaya in Allah ya baka ga yadda zaka yi in ka ga wani da farara ka roki kai ma Allah ya baka to amma zuciyar dan adam ba za ta gushe ba tana da irin waɗannan cututtuka tunda hatta annabawa an same su da irin waɗannan matsaloli kamar yan uwan annabi Yusuf din da ke annabi Yusuf ko Allah ya shirye da mu da aka bari mu karasa wannan baitan an nuna min lokaci da aka hiti huwa dinu dawudul khalifata wabnahu wabnuhu wa bihi azalla lahu mulukul jani yace huwa dinu dinu yahya ma abihi wa ummihi shine addinin annabi yahya tare da mahaifiyarsa da kuma babansa gaba daya ku duba can cikin suratul anbiya din Allah yace wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan sai ce menene wa anta khairul warithina tuna annabi zakariya lokacin da ya kwarma wa ubangijinsa kira ya ce ya Allah karka bar ni kwaya ɗaya tilo kai ne mafi alherin masu ba da wanda za su gaji mutane Allah kaban wanda zai gaje ni yana rufe bakinsa Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahaya sai muka amsa masa muka yi masa baiwa da kyautar ɗa mai suna yahaya a can cewa ma yi lam naja Allahu min qablu samiya ko ba mu taɓa sa sunan ɗa kafin a haife shi ba sai shi shi tun yana duniya Allah ya gaya ubansa sunansa wa wahabna lahu yahya sannan yace wa aslahana lahu zawjahu muka gyara masa matarsa ina fata an fahimta an fahimci magana sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat domin su annabawa suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban wa rahaba suna roƙonmu suna masu tsoron azabar mu da kuma kwaɗayin rahamar mu wa kanu lana khashi'ina kuma su masu nene ne kankantar da kai zuwa gare mu ne ina fata an gane wallahi waɗannan baituka jama'a inda a ce muna da isasshen lokaci ko idan muka fara ɓarzo hadisan annabi muhammadu da ayoyin alkur'ani da maganganun malamai akan ma'anonin waɗannan baitukan wallahi malam sai ka ji sai ka ji ka dan karu da dan wani abu dan karai insha Allah to amma haka ba mu hakuri da dan abin da muka ji ni'imar sabi wa habbaza shaykhani malam da hadani yace ma dalla da wannan da alherin Allah ya kai wa iyayensa guda biyu shine ni'imar sabi wa habbaza shaykhani yace wa lahu da Isa ibn Maryam qaumahu da wannan addinin na musulunci da muke magana annabi Isa ya kira mutanen shi ko ba haka bane wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyina إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومشرب رسول ياتي من بعدهم هو احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا جزاكم الله خيرا فروب Allah ƙara farfeso lafiya da imani da ilimi mai amfani an gane magana da kyau ko to wannan shine dan haka shi ma da hiyayi kira lam yad'uhum li ibadati sulbani bai kira su su bauta wa cross ba ina fata an fahimta annabi isa bai kira mutane zuwa bautar cross ko bautar abin nan kaza kaza ba Allah ya kira su ne zuwa ga ainihin wato abin nan shi yasa Allah zai tambaye a ran tashin kiyama wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula an aqula ma laysa li بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب ina fata an fahimta to wannan shi ne don haka zai gaya wa Allah wannan amsa a ranar tashin alkiyama a wallahu an taqahu sabiyan bil huda annabi isa Allah san da ya bahi dama yayi magana tun yana dan karami lokacin da mamarsa ta haife shi ta zo da shi fa'atar da shi qaumuha ta hamiluhu sai ta zo wa mutananta da shi tana ɗauke da shi qalu kaifa nukallimu qalu ya maryamu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya a kafin nan dai kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana da ɗan da ya zo a cikin tsumman goyo na fata an gane qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati falam yaj'alni wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya to shine yace wallahu an taqahu sabiyan bil huda Allah ya bahi damar magana tun yana karami ya faɗi shiriya fil mahdi ثم كما على الصبيان sannan kuma Allah ya bashi suna akan sauran yara wa kamal dinillahi shar'u muhammadin dan haka dai kamalar addinin Allah ita ce shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi munazzilul qur'ani Allah da ya saukar da alqur'ani da kansa ya masa salati dan haka duk mai wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salati dan wa wannan littafi kwata-kwatansa shafi goma sha uku ne amma yanzu muna shafi na takwas dan haka dole za mu dakata saboda kurewar lokaci kawai dai abin da nake faɗa abu biyu ne abu na farko wala Allah mutane sun ji cewa za a yi walima kowa ya wasa bakinsa ya taho domin karya kashi to Allah kar ku damu eh walima tana nan za a yi in Allah ya yarda amma ba yau ba na okay yauwa za a yi amma ba yau ba amma akwai abu biyu zuwa uku da take so in sanar da ku abu na farko da na sanar da wannan walima ba bai bira akwai biro a gurinka da Allah ba ni aran biro mana kar ku kashe wannan ku bar shi mu dauki wannan duka a abu na farko lokacin da muka sanar da walima na faɗa kan cewa ni uban gayya uban tafiya ko yawa na sai na ba da rago to wannan ragon yana nan insha Allah wannan ba fashi da izinin Allah abu na biyu akwai wani bawan Allah malam Usman Mega wanda manaja ne wallahi na gidan mai ba wai gidan mansa bane gidan mai ne na mai gidansa a cikin abin da ake sallamarsa ya kira ni ya tura min naira dubu ashirin cewa ya ji za a yi walima sauke littafi don haka ga gudunmawarsa Allah ya saka masa da alkhairi a wannan abu na abu na biyu kenan don haka malam Usman Mega ya ba mu dubu ashirin ko na fata an gane to abu na uku akwai wata baiwar Allah ba zan faɗi sunanta ba dan ba da suka san a faɗi sunanta ba daga Saudiya ba kuma ta ba lokacin da muka sanar da maganar invata sola da za kuma Allah khairan ta tuno mana kuɗi naira dubu ɗari hudu to ita ma da ta ji wannan bayani a ta kira ni jiya ta turo naira dubu hamsin a ba za ku mata addu'a ba Allah ya saka mata da alheri ko kawai ba ba wa ko akora ko ka kawai za ku tsira ko ba ba ku kawo ko naira ba ita ta bayar ba za ku mata addu'a ba ta turo min naira dubu hamsin don haka ga dubu ashirin ga dubu hamsin naira dubu saba'in ko to sannan akwai wani bawan Allah wanda muna ta'alim da shi a nan malam abubakar sadiq yana da shago a kusa da aa aliyu na bakin tudun wada allah ya saka masa da alkhairi yana da shagon provision a gurin tun shekaran jiya ya kira ne yace ya ba da katon din abin sha katon biyar allah ya saka masa da alheri allah ya shayar da shi ruwan alkausara allah kuma ya kara al- albarka a kasuwa sannan akwai abokinsa yace ya ba da fiyo wata shi ma guda leda biyar insha allah allah ya saka masa da alheri a to sai kuma ɗaya daga cikin yan uwanmu da muke nan tare a shi ma ba hira faɗi sunansa ba don na san bai cika san a faɗa ba yana cikin yan kwamitin mu na midiya wanda muke kirara waɗannan karatuttuka Allah ya saka masa da alheri shi ma ranar da muka yi mitin akan maganan waliman ya bada naira dubu ashirin shi ma kaga ga saba'in a can ga ashirin a can muna da dubu nawa dubu tasa'in ga rago ga katon biyar ga ledar ruwa fiye wata biyar na fata an gane to to sai yan hizba kuma su layi kuma mu ga ko kuma wani ya miƙe a nan shi kuma ya faɗi me ya bayar a prof prof za ka bayar ne to Allah ya prof albarka ai da nace a miƙe na ɗauka wata yar dubu ɗari biyu ne za ta shigo ok prof ya ɗauki hula ne zai zagaya ku oh akwai wannan ya kawo katar ɗaya na mineral ko eh oh ya ɗauka riyo ne za a yi walimar to akwai wanda ya kawo katar ɗaya hima na mineral tana nan Allah ya saka masa da alheri so muna da katar shida kenan yanzu na kayan sha na to Allah ya saka ga malam ya ce zai tura 10000 sai ya zama dubu ɗari muke da shi a ajiye kaga wani ragon ya kusa tashi ko ma ya tashi ko ba haka bane to wannan shine ne so don haka abinda nake so in faɗa daga ƙarshe kafin mu rufe karatun na oke a sa akawun nan ba to 00 14 38 88 14 insha Allah gashi Allah taka da alheri yawa stanbic ibtc ne a sannan ga ga akawun yanzu zan karanta wanda duk zai sa gudunmawa na walima mun yi ittifaki tunda walimar za ta ɗauki ma'ana sosai da mun ɗauke ta kamar da ɗan wasa wasa to mun ga abin zai girma to mun ɗaga walimar nan ba za a yi ta yau ba to kuma ban ce muku sati mai zuwa za a yi ba na fata an gane yawwa dan na ga wasu wasu haƙwaransu na haka in ma za ka dage da zuwa karatu ka dage da zuwa karatu sai dai la ta ce kuma illa baka tatar inda ka san kiyama haka za mu yi walimar wallahi sai ranar da baka zo ba kawai sai ka ji wallahi mun cinye ragon mu wallahi Allah wallahi ba ya kuke ji ba mu ma mun dan iya samu ta malamai a yi mutum ba zai zo karatu ba sai ya ji za mu ci rago sai sai ya wasu hakora yau gaba ya tafi ko Allah ya saka da alheri muna godiya na eh da account din wanda za su sa taimako ofe ne wannan account din personal mun ware shi ne saboda waɗannan ire-iren ayyukan namu idan sun taso ba su da alaka da sauran account namu da muke da shi na media na yan abin nan yan media musu ma suna da account din su yanzu a jaiz da dai sauransu wannan shi iya na waɗannan aikace aikace ire-iren waɗannan ne sai mutum ya tura muna da ga account din 0 abin nan 80 80 three two three zero five nine five three an gani eight zero three two three zero five nine five three za a gani me suna za a gani ibrahim arabi za a gani in kuma kana nambar baba ibrahim kawai ka cire ziron farko kana cire ziron farko za ka ga a akawun ɗin ofe ne na fata an gane Allah ya ba mu ikon taimakawa to sannan kamar yadda na faɗa abin namu da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa wannan littafi yanzu na sa ayyo odarsa ni dai akwai adadin da zan kawo nawa in kana da buƙatar ba da gudunmawa wannan ni za ka sama kai tsaye ko kuma baka akawun ɗina ka saka za mu soya littattafan domin ba wa ɗalibai na fata an gane amma tsakanin da Allah har yanzu ba mu san kuɗin kwafi ɗaya na littafin ba sai idan an kawo ne ko an tambaya mana cewa zalle an samu to sannan za a sanar da mu nawa ne kwafi guda ɗaya na littafin ina fata an gane to muna addu'a Allah ba mu ikon taimakawa yan uwa za mu dakata a nan in Allah ya yarda sati mai zuwa a wala Allah tun da muna da karatu talata idan abin da littattafan mu sun zo kafin talata ma mu iya rabar da su a ranar talata ta yadda kowa zai zo da hira nan asabar kawai sai a fara an gane magana da kyau ko yauwa in kuma bai zo ba har zuwa a ran juma'a to a asabar rana ita yau sai mu raba littattafan sannan kuma sai a fara in Allah ya yarda na'am malam usman na alaikum salam eh haka shine darasi ne eh ba shiga littafin ba eh mu bar shi a haka kamar zai zama muqaddima kenan eh zai zama kamar muqaddima eh a sa muqaddima eh abinda za ku yi ku dinga sa al-muqtasar 1 al-muqtasar 2 al-muqtasar 3 har zuwa ƙarshe an gane magana da kyau ku yawa karatun kuma mun masa take tauhidi shine tsira shine taken taken karatun Allah ya ji kan malam albani duk wani karatu da zai duk wani littafi da zai sai ya samar take to mu mun sa taken wannan karatun da muke yi tauhidi shine tsira na fata an gane na na ga wani yana daga hannu ta baya account to 0s0 00 kai sorry 00 kasa 14 38 88 14 Stanbic IBTC Adamu Muhammad Gombe insha Allah ta'ala wala Allah yan midiya za su gani mun faɗa in kana da buƙatar gudunmawa da zaka bayar ko daga nesa ne ka faɗa kuma wallahi ina mai rantsuwa muku da Allah na rantsi da Allah ko dubu ɗaya ka kai ko naira kai ko naira biyu ka turo wallahi sai mun zauna mun yi bayanin cewa wani ya turo mana naira biyu daga Nijar wannan ita ce ku taya na addu'a Allah ya tabbatar da ni akan haka saboda ita zuciyar nan da kuke gani ba kahi bane tsoka ce kuma ku ya ƙara mana addu'a Allah ya ƙara wadata mu wadatar da za ta sa mu wofantu daga duk abin da ba haƙƙin mu bane ba don haka ka gani wannan mata ta Saudiya duk lokacin da turo sako sai mun faɗa anan kuma wallahi duk tana bibiyar abin da muke yi don haka duk wanda ya bada gudunmawa wallahi insha Allahu ta'ala sai mun zo nan mun sanar to wane ya turo kaza ya turo kaza wannan shine amana da take tsakanin mu da ku ba zai yiwu mu dinga muku karatu kuma muna saba wannan karatun ba wa muna kiran duk masu da'awa tun daga kaina ni da nake magana ɗaliban ilimi wallahi mu ji tsoron Allah arziki Allah ne ke yi ba za ka yi arziki da handama da baba kere ba ba za ka yi ba ko ka samu Allah ya wargaza abu ko ba zai yi albarka ba saboda haka ka ji tsoron Allah in kai baka ba addini gudunmawa ba to kar ka zama cikin waɗanda idan an ba da gudunmawa za ka dinga dafewa ba daidai ba ne wallahi za ka zama cikin waɗanda Allah zai jarraba a ranar tashin alkiyama ina fata an gane magana saboda haka lalle lalle mu ji da kyau cewa duk abin da ya shigo hannunmu mu za mu iyakacin kokari mu isar da shi ga abin da ya kamata a isar da shi haka duk wanda ya sa gudunmawarsa insha Allah ta'ala za mu faɗa muna addu'a Allah ya ba mu ikon taimakawa Allah kuma ya tsare zukatanmu daga cin abin da ba halal mu ba Allah ya sa mu dace na'am to akwai an waɗanda suka bada gudunmawa sun bada gudunmawa dubu tara da ɗari uku da talatin to wannan za mu sa shi a na raguna ne ko a na littafi eh na raguna ko na littafi abin na walima zan ce ni har kalmar ragunan ta shiga bakina so na walima ne baba ibrahim yana hannunka eh Allah ya samu dace duk wanda zai bada gudunmawa dai a yanzu ya bamu in kuma akawun ne yanzu a ƙara karantawa in kuma za a kawo kashi ne har transfer za mu kawo POS insha Allah wallahi tallahi za mu kawo POS Allah duk wanda duk wanda ya ce mana ba shi da kai mu ba shi biyo ya kawai sai ya zare mana kawai sai mu zara kaga in muka ganka kana da dan laushi laushi in ka ce mu zabi dubu biyar sai mu zabi mu zabi dubu hamsin mu ce kuskure ne a kan ka ce kaya bai yi kenan muka ba ta kai mu Allah ya sa mu dace wannan raha ce muke yi jama'a ba haka za a yi ba eh raha ce wannan Allah ya sa mu dace jama'a za mu dakata a nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan da ni da ku wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana Allah ya sa albarka da alkhairi ga rayuwar mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah madaukakin sarki ya sa wannan kalma ta la ilaha illallah da wannan darasi da tauhidi ya sa ya zama tsira a gare mu a ranar tashin alkiyama hadha huwa ma indana billahi tauhidi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha na'am yan shi ayi addu'ar kenan an gama ai sai kiran sallah